أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أشار الناظم رحمه الله إلى زمن صدور الأمر من سيدنا رضي الله عنه لخليفته المعظم سيدي علي الحرازي رضي الله عنه بجمع كتاب جواهر المعاني وبعض ما يتعلق بفضل هذا الكتاب المبارك فقال سنن قال يا muridi ya yi nuni zuwa ga zamanin farkon lamari na sayidina shirgan Allah ya ji da shi ga hadifarsa babba shi ne sai da aliyu haramuni radiyallahu anhu da ya umarce shi bijan da kitabu jawayar ma'ani cewa ya tattara littafin jawayar ma'ani da ya shi zai magana kuma an wa ba'adu ma ya ta'allaku bi qabla hadha al-kitab da abin da ya rataya da farala wannan littafi shine jawahir ma'ani albarka faqala sai yace wa ba'da za bi shahrayn amr tilmizahu ar-rida ali al-abar bi jam'ihi jawahir al-ma'ani an ibn sayyidi bani adnan صلى عليه منزل القرآن والآل والسهل مدى العظمان عليكم معاشر الأحباب ما عشتم الدهر لذا الكتاب عن إذن قاه جمعه وعمره وقدر الإمام حق قدره ومن يطاليه بإنساف يرى خلال الشيء ليست في الورى وليس في ذلك عندي شك وخالقي وليس فيه إفك ishe bayan wannan abin da ya gabata da 'yan wata guda biyu watanni biyu shirjansa amarci ya umarci almajirin nasa yaddade shi ne aliyu harazini al'abarin mutum kirki ya umarce shi bi jami'i jama'ir ma'ani cewa ya wallafa littafin na jama'ir ma'ani da muka sani kuma izinin ya samu shi ne an sayyidi bani adnani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zalla shi ba da izini a yi wannan littafin صلى عليه منزل القرآن وان دي سوكد على القرآن بثلاثة كما الله شريع وانه بثلاثة دعالة لصحابي مدى العظمان متقن زامن إيش عليكم يا أخو ينقوى نا أمر شيكو معاشر الأحباب يا أخو جماعة مصر يا نا أمر شيكو دون اللتاب ما إشتم متقن دريع الدهر متقن زامن نا أمر شيكو بذل كتاب دون اللتاب تجيكم يا موشي كل جسد اللتاب an izin ɗaha jam'un wa amro tattara wannan littafi da na maranta an samu wani daga ɗaha wa ƙabdar imama ka gwargwade darajar wannan shugaba shi ne shi wata jani haƙƙa ƙadari matuƙar darajar ba ga shi jani mutum ne mai daraja ko ba komai a ce annabi ya gaya masa ya ce a haɗa wannan abu ya kaga girman sa aika wa man yuqalihu wanda ne ya duba jawahar ma'ani bi insafin da adalci ya ra ilana shi sai da ɗabi'oyin shi da a ciki laisar filwara ɗabi'oyin da ba a samu a cikin halitta wa laisa fi zalika in ji shakkun jama'a da yake ni a wuri na ba mu wani kokonto wa khaliqi na rantse da mahalicci na shi ne Allah wa laisa fihi irku babu ƙarya a cikin wannan littafi ita أمر اللفظ الدال على الطلب مع استيلاء الطالب أقص الدعاء فأقول يا بند أكي سوى أمري أقول طلب misali idan babba ya ce ya umarce ka to wannan wajibi ne wannan kira daga na sama zuwa na ƙasa kira daga ƙasa zuwa ga na sama wannan du'a'i yake cikin kamar mu rabbana la tuzigh qulubana addu'a kake ba wai kana tilasta wa Allah kare kada ka ganta daga mu amma ko da Allah ya ce aqimis salata wannan umarni ne alal istila dole ne aqimis salata wajen ko wa'tu zakata wannan shira ne daga na sama zuwa na ƙasa wannan yana nufin isti ila'i ne amma in na ƙasa ne zuwa ka sama yana nufin du'a to anan wannan izinin da da aka yi masa izini to an masa izini yayi wannan izini ne wanda daga da yake dole a yi shi daga sama daga madaukaki ya zuwa ga wanda yake na ƙasa والمراد ب- والمراد بعلي هذا سيدنا علي الحرازي ليس تلميذه الربيع عليا المتقدم الذكر رضي الله عنه وقوات أمتنسا ومدى العزمان غاية الزمان المتقزمان والدهر يطلق على العبد إن أكش الدهر أنا نفهر أبدا أو تم أو تم أو تم غنم وقيل أكش هو الزمان قل أو كثر أكش أنا أكش دهر أنا نفهم زماني فوق أنكم يرى أو أو تا أو تم غنم قال العذري الظهر يطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة سنة أو وأقل من ذلك إذا أنت الدهر أنا نفهم وانا زامني daga cikin zamuna na fasalai na shekara na da kharif na da rabi na da shita na da sai fasulu sana to haka ce daharu ta irin wani ana nabin dahari lokacin sanyi ko lokacin tari ko lokacin kaka ko lokacin bazara ko lokacin damuna ko kuma mafi karanci daga wannan ma wai qalu wai qau ala muddati dunya kulliha wani lokaci kuma aka ce daharu ana nufin duniya gaba daya to ya danganta dai daga inda siyasin magana ta zo in ana nufin fasulu ne na sana ko ana nufin wani dan zamani ne ba ko kuma dan kadan zamanin ko mai yawa ko kuma ana nufin za a duniya ma gaba daya to ya danganta daga siyasin magana ita za ta nuna mana dahar sun zai duniya وهذا المعنى الأخير إيش قلنا معنى تقر شيء لمكفأة مدة الدنيا كلها كنا أنصب بالمقام شيء بدأت هذا وأن مقعي والإفك الكذب من أفك يعفك من باب ضرب إذا كذب يقول أبن معنى الجسوى وبعد ما استقرت بسيدنا رضي الله عنه في هذه الحضرة في هذه الحضرة المحروسة الدار bayan shirjan ya zauna ya tabbata a wannan habara safar wacce take a bakiyaye ba wakma annabi ilmanzil min hawa alqarar wurin zama da gida ya zama ya nufa kashe wani jani ya ɗauke shi nan ne wurin zama wa goma ba na hawa shahararini bayan ya yi wata biyu min muqaddimihi wa hululihi daga zuwansa da saukarsa da ya a wannan gari wasu kirari da tabbata su da yi amara shi zan sai umarci ya amara sai shi zan yi umarni an izin sai da wajur sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu izinin daga shugaban samun musa sallallahu alaihi wasallam ya umarci wa tilmizan wani afasta wato almajirin nan nasa mafi keɓanta allazi huwa haibatu hulumi wa khaza'in asrari sayyidina ali harabi da yake shine تذكر أصل تأصل تنشر الزاني الله يدده تنشر الزاني أمر تشهد بجمع كتاب جواهر المعاني ونزمه يقار الكتاب يقارش لفرائله لفرائل فواعله يكون فائل جنسا وترتيب سسوله يجير فصلو جنسا وتهذيب مسائله يشارك كي مسألو جنسا وتأسيس قوائله يكفتوك قائلو جنسا وذلك yake wannan fa ba'da an kana umira awwalan bayan da an amma ya amara ya amara awwalan ya shuddan ya yi umarni shi bi tamzik ma jami'a min min sa'il dalila duk wasu masalolin da madauka shi zan ci aje a kekketa madauka li amri iktabu bi zalika lokaci ahwalu ga wani lamarin da halin shuddan ya hukunta halin sa na dalala التي هي نتائج هممه العليا والتي تكون فائدة همه من سمده وكذا فرقوا بايا أمبارا وأن الجاب من شوف ذلكما وأنا أبنى بين الأغرين في شيء أجي أي أغادك على هذا الكتاب ودلائل شركه مع الله تعالى تعالى دليلا قسيا ستعالى كفن شوف تعالى الله في توجهاته الكمالية المرضية أفتكن شفتكن شوف جنة كمالا يدجي فامتثل لأمره المطاع في الماجر الناس علي وعراضي نيكارد ونعم المشور الجاني بعد التحير الكثير بين جيجي شيء أنت يا أنت وانا التابع عن شيء يكون أنت إيه يا غاشي يا قيمة شيء والإلحاح عليه بالمراجعة في ذلك إذن ناتي هنا تقوم وجنشور الجاني آي هكا آي آي يا غاقوا يعني أبنا من خاصتي في ذلك من خافة الأصحاب والأطباع وطنعة إلحاه ga wasu daga cikin sabon shaudan da mabiya a shaudan ya ce kuma da ta ji a yayya gashi yana ta a wato ganin girman abu ولم يقبل منه رضي الله عنه جردا بكرفي وانه اذن الناس بلقوه الباعث saboda tsananin abin da ya sa alhamil lahu wanda ya ɗauki shi da ala zalika da ya ce a ya yaza shi zalika lokaci a wannan lokaci illa al mahawwal islam kawai ba abin da yake so in ba a shafe shi ba ya zama a halakar da shi ba ya so wabba ya ya to zartar da shi wa lam yabqa minhu illa taqayidun bi yadi al ba'd haka dan akai kwa sai zama ba wani daga cikin littafin jawar liman sai wasu daga da yake hannun ɗan waɗansu sauran kudu an tallafar da shi min asabi daga sabon zafalan ma manna Allah ta'ala ta amma da Allah ya baiwa bisdurin izini da zuwan izini bi jam'ihi cewa a har haɗa shi a tara shi wuri da in tafi a bitarkar taƙayiri fi kasirin min fusuli wa abuwabi sai malam ya amfana aliyu sai aliyu harazu bitarkar ya amfana da wancan takaidan rubuce-rubucen da aka yi aka gani a cikin mafi yawa daga fasalan jawahir ma'ani da babu da babu sa wa kana shuru'u mu'allifihi radiyallahu anhu fi jam'ihi lokacin da sayyidi ariya rawi ya fara tare da jawahir ma'ani wa tartibi wa ta'alimi masaili yadda ya fara jeran tayi da jera mas'alolinsa wa tawwilihi ya fara masa ajiye shi babi babi da fas a garin fas a wa'ila sha'ban al-abrak farkon watan sha'ban ne mai albarka min al'ani qablahu ta shekara ta gabata wa sahaibu al-khair laha matar wato girajire na alkhairi suna da ruwa tarsulu bihi ibanuhu wa famluhu wanda yake wato daurantar lokacinsa da kuma fasalinsa nan lokacin وفرد منه أواسط السعادة الحرام يا جمع حتى جواهر المعاني الأشياء الزرقية من البرمة daga shekara da ta biyo baya wato shekara ɗaya yake ne da zalikar ani da wannan shekara wa zalika yake kaidu hayati inna sun yi shi janna da rai ko ya gama hada wannan da ji kaddafa Allah sirrahu Allah ya tsare ta sirrinsa wa wala alayhi sahibi ridwan Allah ya jera wa shi jani giragiran yadda وبعد أن فرغ منه بان سيدي علي عرام يا جماعة هذه المعاني أحضره بين يديه قول كان من دون شهود الجاني وأجازه يمس إجازة في سائر ما فيه لكن لعب اللي جتشون للتالي وكتب له بخط يده المبارك هرما شف كان يرمز على من البركة أوله وآخره أفر كل التاب عندك الشيء لذلك دعم النبك بدأت إجابة يرمز أفر كل التاب يرمز أفر في مسجد ديوان أو المصلى في مسجد ديوان وجاء بحمد الله محبوبا غير معني سيدو ليبون قبنجي أبي شيب ويوادلهم إلى البركة والإسعاد الأذري منتشر الذكر أنبته وأتوانا التابي إيدا سميم الفخري من حسكن الفخري من دوكك جرما أميم النفع وأتوانا أمفانون سيغم الكوفنا في جميع الأصقاء أدكا كاتني والبلاد غرورا ولهذا سبب هكذا يقول الناظم ما له سوى هنا أنا مرشدا إخوانه ينا شريا ينا منيما ينا شريا أن أوانك إليه زوا غوان اللتاب وحاض اللهم ينا من قعدا لأنقوى عليه بتغوان اللتاب مخاطبا إياه ينا مغنى لأنقوى بما يقتدي تحننا da abin da yake hukunta tausayinsa wal akhfa da tausayawa wal rizq da tausasa kida hali a cikin maza jarriyan minhu dan gudana daga malam fi zalika a wannan ala sunan al hukama bisa da hanyar masu hikima ar rahama masu rahama min min ulil albab da jama'a musa an kula sai yace ne alaikum na umarce ku ya ma'ashar da kawan ya ku yan uwa wa jama'atul ahbab ya ku jama'an masoya مدة حياتكم متقر رأيكم بالدوام للدوامة كدوام على مقالعة هذا الكتاب تقلوب وانا للتالي كذا إكراء تنقوى إكراء تنقوى إكراء مصويا تنقوى شين من ديك انتظاميا مصوي شين من ديك سمو أما بايعي وذاك abin da ya sami ɗan uwa mai yi zai iya samun masoyi a zango kai ba ka yi amma kana son to abin da ya same mu zai iya samun ka a gani ko kamar yadda muka faɗa cewa wata ran wani daga cikin shanzai ya ji falalar ganin shehu tijjani a ranar litinin da ranar juma'a shi ke dan sai wannan sharifi sai ya bari sai da ɗaya daga cikin waɗannan ranaku suka zo litinin ko juma'a sai ya zo wajen shehu tijjani suka gama abin da za su yi da shehu tijjani da zai tafi sai ce da shehu tijjani ya sai bi yau wata rana da shehu tijjani sai gane abin da gini wata zai zan fi shehu tijjani ya min shaida cewa ya gan shi a wannan rana ko juma'a ne ko litinin to mai shehu tijjani ce masa sai ce wa mata da ahalul baiti wal ahmadiyyati wa ahlul mahabbati da hadhihi fadilati to da ka sharifi baya bukatar sai ya ganna ran juma'a ko litinin zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba wal ahmadiyyati dan tijaniya baya bukatar sai ya ganna a nan a ran litinin ko a ranar juma'a zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba wa ahlu muhammadu waɗanda suke son mu za ba sa bukatar sai sun gan ran juma'a ko sauran litinin za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba saboda haka kaga anan sai ce alaikum ma'asharal ikhwani wa jama'atul ahbab ko ikhwani wanda ke cikin tijaniya ahbabi wanda suke cikin tijaniya ba sa yi amma suna so saboda suna tare almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so yace na umarce ku hayatakum tsawon rayuwarku bil dawami ku dawwama ala muqarihati hadha al-kitab bisa ga duba wannan littafi جوهر المعني فإنه كفيل بفضل الملك الرحام يا إساء دفر لألا من يوم بيوى للمصادر عليه وأن الدية لازم تكون لتاجي من طريق المحبة هن صغيرة عن خالصة الأمثال يا إساء بالوصول يساد إلى معرفة رب الأرباب زوا قسن قبيلي واستجلاء عرائز الحقائق إن ينادوه وأن لتاجي زي إياه yaye duhu-duhun dukkan wasu duhu na haƙiƙa wani fa'isin na fa'idi zai iya yaye dukkan zai iya gano dukkan wasu tafsasan abubuwa masu tsada wadda fa'idi da zurba ba waluluji ila hadarati ila hasari hadarati halmunifa zai shiga zuwa ga wato iya wato takaituwan nan ta hadarori wata suke madaukaka min kulli babin da kowane babi faman jadda wajada an ce duk wanda ya kokari zai samu abin ko la mahalata da ba kokon to bi yawmihi ayinin za ma lam yajidu bi fi amsihi in kai kokari yau gobe za ka iya samun abin da baka samu jiya ba ومن قصر فلا يلومن الا نفسه wanda ko ya takaita da yi kokari ba to ne ka bi samu wani abu ba kada kada ya zargi kowa sai kansa wai bil ariba ya ishwatu min hankali min sharaf hadha al-kitab al-ajib daga daukaka wannan littafi mai ban mamaki saduru ta'alifihi zuwan ta wato talibin wannan littafi al-izn al-habib ya zo daga izinin ɗaha wanda yake masoyi ko ba komai a ce annabi ne ba da izini a yi a littafin ya zama ya ɗauka ta sallallahu alaihi wasallam wa sarrafa wa karrama wa majjada wa azama ma'a mashtamala alaihi tare da abin da littafin ya taro min tanwihi ne daga fadaukawa bi dahamati sha'ani sayyidina radiyallahu anhu da girmama sha'anin shugaban Allah ya jalla shi wa dahamati amrihi da girman lamarinsa wa qadrihi da darajarsa wa qadrihi ya da darajarsa ne جهدا جهد استراعته جيدي والقليل قصدا حتى قدره مجمتك درجة ومطالعه وانده دوب جهر المعاني ونظر بما تضمنه يدوي دوبا دوبا عبد من الكتاب يقول بعين الإنسان لإلى من آدم شيء ألم يقينا زي سني سني حكم كان شاء ما فاق به سيدنا رضي الله عنه عن غيره lalle shi gane ya bambanta da sauran wasu da irin abin da ya bambanta da su min saniyin mahudin na ga sojoji madauka وكمال الأوصاف التي كتبه يونس لشككو ولا يتطرق إلى هذا الرجل بالغيب وهذه واتو شجاع قوشة فيها با دعا بوانا جيفا أغيبا أغيبا إلا من أحرم من أحرم بركته وان دعك الله يحرم تامس على بركة وانا لتابي وخيره da an khairinsa min ahalin gaflati daga ma'abuta rabkana wacce ya yi da shi mafi mauce ya ji mahamin taraddud wa rai a cikin magangara ta taraddudi da kokonta shi ne kawai ba zai iya gano abin da ke cikin wannan littafi ba wa ikisamun nazim rahimahullahu ta'ala rantsuwar da malam kuma ya ce wa khaliki na rantsa da mahalicci na fi hadal makani a wannan matsayin bin rabbin khaliki ya ce wa khaliki ya rantsa da Allah mahalicci dalilin wazo shi ma akwai dalili da ilin da ma kusa bihi ga abin da aka keɓanta malam da yafi ahwali mahabbati a cikin halayen soyayyarsa min al-sidiq al-fa'iqi daga gaskiya mafi jijiya rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa wa nafa'ana bi barakati amfani da albarkata وما ذكرته هذه أظن أنبتها في شرح هذه الأبيات القرآن وإن بيته هو مضمون ما اشتمل عليه كتاب الجوائر المعاني شين أبن لتهم لتهم الجوائر المعاني يقول ذا وكذا كتاب الجوائر حتى أبن كتاب الجوائر كما يقول ذا إلا النظر من شيء كتر لجسين أبن لتك فتاب فتاب فتاب فمما حققناه هذا أبن لم تبتر عن شكاة الأضباط daga abokan shehu da jani almajiransa amintattu tabbatattu wurin ma balaga na bi hada fi fadl hada kitab ya daga abinda muka ciro muka samu labari daga mafifita daga falalar wanda littafi da shehu dan Allah ya darshi anna sahidal wujud shugaba shugaban sa Musa sallallahu alaihi wasallam nasabahu ilai ya dangana wannan littafi zuwa gare shi wa qala fi yace kitabi hadha wa ana allamtuhu haka ya gaya wa sosiyal littafi na wannan shine na wallafa shi wa qad zahara bi hamdillahi ta'ala misdaq hadhihi al-maqala al-sharifa fi usul al-qabul al-kamil gaskiyar wannan magana kuwa ta bayyana saboda irin karfar da wannan littafi da ma'ani ya samu wata ƙayar rukbani bihi da yadda ma'aya suke tashi zuwa ga wannan littafi wa umumin nabi da kuma gamewar amfanin wannan littafi na khasu wal ami wa hassa wal amma bi ulumihi da ilman da ke cikin sa sani da madaukakiya wa asrarihi al munifa da asasar sa madaukaki ma anna muallifahu tare da cewa wanda yayi wannan littafi radiyallahu anhu Allah ya dade shi kana muzil bi ba'd min an tarkatir ne a ilimi ba wani ilimi ne shi mai yawa ar-rasmiya ilmin rasmiya da littafi dinnan لا بد له بما يحتاج إليه في السنة التعليمية با مكواتي yana da irin abin da mai wanda ya kamata ya talibi ya samu amma fa wala mahalata yace ba ku kwanta min karamatihi ashahid talau shi ma kansa Ali Harazmi sai da Ali Harazmi yana daga cikin karamomin sa hmm kaga kamar Abdul Aziz Dabbag shi ma Abdul Aziz Dabbag shi ma haka ne kudubi ne a gani ko kuma ba ba ba wanda ya zama ya bara a cikin fannoni ne na ilimi ba Allah ya bashi a gani ko sau da aka ba ruwan Allah in Allah inda Allah ya so haka yake yin abinsa in ya so ya ajiye inda ya so ba za a tambaye shi ne sa ajiye a nan ba a gani ko karka ce sai malami ne ke talibi wanda Allah ya ba shi karatun ma sai Allah ya ba shi ko ya talibi Allah ne ya cuta masa abin da zai a wa hada al-khalu fil karamati wa nashir mafi shiga magan a karama mimma waqa li ba'd al-arifin al-mawsufin al-ummiya ga wasu daga cikin masana Allah wanda aka sabanta su da ummi la yaqra'una wa la yaktubuna كما أن صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا ولا الكتابة هذا نقول بإيه ربطو بإيه قراءة أما كذا شيء يبوني ذا النبي بإيه ربطو بإيه قراءة وأنا قلت لك باي بإسم بشمبا معنى بإيه ربطو بإيه قراءة تبا شيء تقوتا تقولي شيء نك شيء أبايا قبادا shi annabi kai ma zai maka wannan aibi ne a wurinka amma shi annabi an faɗa masa ummi ne shi yabo ne shi yabo ne a wurinsa kuma ga ilimin da ya fitar kuma ba bai je wani ba war sai da wani malamin da za su annabi ya je wurin sa yayi karatu zai da shi ka gani ko sada ga sai ko annabi Allah ta'ala sa Muhammadka abduka annabi al-ummi shi sifa ce wannan annabi sai ko an ga maka wannan an an an dora ta ko an ba ta من تأليف محرة العلماء daga talibin gwanayen malamai bi ma'asirihim cikin abin da aka samu na labarin su wa azwaqihim da zauqin su alwahabiyya irin wanda Allah ya ba su mun barka ta hadar kitabi yace yana daga albarka wannan littafi ash-sha'i'ati albarka da ta dai da bainal ashabi tsakanin sahabbai wal ikhwan da yawa fi sa'ir al-amsar wal buldan a cikin sauran garuruwa da birane kasratu man dakhala fi hadhihi at-tariqa al-muhammadiyya jawahir ma'ani samunsa ya sa an samu shigan tariƙar jami'a ta mutane na mutane cewa da sababi maƙali a tihi cewa wanda sai duba littafin jawahir ma'ani duba wanda abin da sai gani a cikin yasa suka zama suka ƙudari ka jami'a abin da ita kara mai jima wa haza shi in lai kado an nazaru yusa wannan abu ne wanda ake ganin ba za a iya kiran riya ba mattafaqa minhu wala yastawfiqi wala yastawfiqi abinda ba za a iya bibiya ba ba za a iya cika ba a bayani wa kuntu kaseeran ma asma'u ba'd ashabi sayyidina radiyallahu anhu malan yace da yawa na kan ji wasu daga cikin sabon shawar jani Allah ya dani shi wa min ulama ya lafa wala wannan din yana daga cikin malamai mafi bita wa suratul ajilla yana daga cikin madaukaka sanin wanda suke manya annubala zabi يقول نجينا قد سهل لهذا الكتاب في المكان الذي يكون فيه أنغني لون اللتاب شيء دعاية المعاني أورا للتاب يكتب من الحفظ وسعة الأرزاق duk inda yake an gani ba su sai ba su bi Allah na kiyaye wannan wurin kuma arziki na samuwa a wannan wurin duk inda wannan littafi yake wanda da cikin sahabban shi da ne faɗa haka duba in dai an ci akwai wannan littafi a wurin to aga ku Allah ya kiyaye wannan wuri aga kuma arziki a wannan wuri wa kasaratu sa'arati wa tansirin akhlaq da yawan arziki da yawan kyautata dabi'a ma la yajhaluhu wa yukabiru fi illa ghabiyun ba ga abinda ba mai musun wannan sai wanda ya gawawa aw zu shiqaqin ko ma abocin jayayya wa min barakatihi yana daga albarkar jahil ma'ani al-zahirin zahiri وكراماته الظاهرة كرامه من سماء الجاي ما ذكره المؤلف رضي الله عنه أبن لا عليه شوق عليه كما سيبقى عاشين والليل سامه رضي الله عنه الله يدلش من أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم سوى من ذن الله أوسان سيدنا رضي الله عنه يا وشوق الجاري ومم الله يمسى قاية يدلشي وسيا بعد ما أمره بجمعه بايا أمر سيسوى يا عمر يسامه بأن قال له يشهد تحفظ عليه كشيء وأن الكتاب لينتفع من بعدك من الأولياء لو أن رفض باين لك وليه سأمفانا بشيء كشيء وأن الكتاب انتهى وقد ظهر مصداق ذلك وكشيء وأن مغانا مصابين الحمد لله والحمد لله فانتفع به كثير من الأولياء وليه ليه سأمفانا لأن الكتاب وسلك على ما تضمنه من الطرق عنده من الأضياء كما zaɓaɓɓu sun yi suluki bisa ga abin da wannan littafi ya kunsa na daga hanyoyi wasambaɓu minhu idda ta ƙura'ika muwasalatan kullaha liman salaka alaiha wato sun rero wato tsariƙoƙi da yawa wanda dukkan suke sadar da wanda ya haɗu cikin wannan hanya ɗin min ahli hadhihi tariqa da jama'a bauta wannan tariqa al-ahmadiyya ta ahmadiyya ila hadarat al-khaliq sun sadar da su zuwa ga halarar ubangiji walau lam yakun ko babu wani abu illa ma waqa sai abin da ya auku sahibi kitabin ni zabi rahmatar rabbaniyati ga wani wanda littafi da kana safiyan da ya isa fi hadha alladhi dhakarnahu shi wannan abin da muka ambata للمشاهدة الحيانية دعونا أجل قربه فلينتبه فلينتبه لما أشرنا إليه في هذا المقام أفقط أغاري ظن أبدا كينوني أو أن مطي وليعرف منه ما حام الشيء حوله في قوله الثابت عنه كما متنقل abin da kyau da ne kewaya a jefansa a maganarsa da su tabbata daga wurinsa تتفرج عن هذه الطريقة تتفرج أو عن هذه الطريقة عدة طرق والطريق لا ترسنت لجوانا الطريقة كلها كثيرة من فضل الله تعالى تلك صلاة الله من شوها وانديك شكي جنيه للمرامد أبن نمزة wallahi za ku ga waham ko kada fa wahami ya tafi da kai ila ma tahayyalahu fi hadhihi al-maqam ba'd man la ilma lahu ga abinda wasu da ba su da ilimi suke ta hayyuri suke ta wato zato a shi wa hadaba man lam yufrid lil agharibi an yulzima wa'dahu ya isa wanda man lam yaqrab wanda baya murna ko farin ciki lil aghari daga waƙoƙi an yalzima wa'adahu wa la yatajazab ma'azi wajhin sahihin wajdahu wato ya lazimci ya lazimta wa kansa shi kadai ya zama wa la yatajazab ma'azi jiddin sahihin jaddahu ba zai yi wato jayayyar kokarinsa tare da ma'abocin kokari ba mai ingantacce وقد قال بعض أهل الطريق wasu daga cikin mutanen ma abu da'ari a sun ce mallami a rid mustalahana wanda bai zane irin istilahohin mu ba la ya juzu lahu na khawdu fi dariqina bai kamata ya kutsa a cikin dariqan ba wato kowane ilimi suna da yana da irin nashi mustalahat misali idan muna magana fiqh is mustalahohin da istilahin da zaka ji malaman fiqh suna ta faɗa wajibi haramu makaruhi mandubi khilaful aula haka za ka bi islahoyin da ke yi a gani ko idan ka tafi ilmin hadisi kuma za ka dan shi sahihi wa'izi musalsali mu'an'ani to wannan duk islahoyin na masu musallar hadisi idan ka tafi don masu balaga kuma za ka je duk suna maganar tashdidi ka gani ko in kata wajen masu ma'ani ko baliji kuma za ka ji suna maganar tauriya da sauransu da haka kowane ilimi mun kan kada wajen su baye mu kuma mu kuma mu ma za ka ji irin namu irin namu a islahoyin a ce wannan majazumi ne ka gani ko a ce wannan shaɗa hatu ne ka gani kowa da irin nasa terminology da ke yi ko kowane kowane ilimi yana da irin nashi musalahat terminology da ke yi in suka ce kaza in aka ce shaɗahu ne wanda ba ba su hizo haka ce shaɗahu sai sai ne ake ce kuma shaɗahu amma yi da an san shaɗahu shi wanda yake su biya san abin da ake ce shaɗahu irin maganganun su waye ka gani ko to haka kowane ilimi yana da irin nashi istilahi wanda ba ne gane shi sai wanda ya san wani ilimi wabin jumla da yake kai gabaki ɗaya dai faƙad shuri da min tsawatar albarka da wani khaira da hazar kitabin jalil an ga jerantuwar albarkoki da alkhairai ga wani littafi mai girma zai zuwa yin ma'ani ma la ya bi bihi kalamun sabir abinda alkalami da zai iya cika fasarar فائدة من الزهرة لأن خير من البركة ولا يأتي عليه الحين دم غنى نزاع فقابها إيه كي جبيان الخيروري لأن بركوتين من الزهرة والله تعالى المستعان الله شميع بنك مكو وعليه سبحانه قصد السبيل نقم عينا بألا تجد وهو عظمنا ألا يأجيب ونعم الوكيل ما دلد مدوغنا وجلدنا فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة
فلا تستورد هذه الأمر بالترتيب اللهم بالترتيب اجعلنا يا ولي العزيز أنت ولينا والمغنم والعزيز اللهم ربك رضيت عما سمعت عن الحديث الحمد لله